أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكوتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد السالك الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الجر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna 25 ga watan ramadan hijiran manza Allah sallallahu alaihi wasallama alif 1443 wanda ya yi daidai da 26 ga watan hudu miladiyan annabi isa alaihi salam 2022 za mu daura a yanda ka tsaya cikin tafsirin alkur'ani mai girma idan ba mu manta ba muna cikin suratun nisa'i aya na 145 muka karanta a jiya ayan da Allah Ubangiji yake faɗan sakamakon munafukai da abin da aka tanadar wa munafukai na azaba da kuma narko da sakamakon munafintan kansu da suke yi suna tunanin suna munafintan Allah ne suna tunanin suna munafintan shugaban halitta annabi Muhammad. Allah ya ce sakamakon munafikai su baƙi ne dama wato su ainihi ba dan su aka yi wuta ba. To amma da suka zamanto muzabzabi na bai na zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i sai aka musu wani sakamako shi ma. Sakamakon ya fi na ‘yan wuta zafi. sabila da shi wanda ba halinsa ba idan ya ɗauki halin da ba nasa ba ya fi muni halin kamar misali ruwa ba halinsa ba ne kuna halin ruwa sanyi ne ko amma idan aka haɗa ruwa da wuta ruwa ya ɗauki halin wuta to shi illansa ya fi illan wuta sabila da shi ruwa yana da naso da bibiya da shi wuta idan zai kona yakan kona guri ɗaya ne amma kuma ruwa shi zai malala sai ya tabo har gurin da ba dan shi aka saka ba saboda haka Allah ya tanadar sabila da man janasa janasa man jalasa janasa wanda ya zauna da mai mummunan hali to dole shi ma zai ɗauki irin wannan halin عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي idan kana son ka san mutum kar ka binciki yaya halin wani yake ku bar labarin halinsa a'a ka kalli abokan mu'amalansa fa kullu qarinin bil muqarin yaqtadi kowani aboki yana yana kwaikwayon abokinsa ba za a na ganin ka kullun cikin fasikai baka ce kai ba fasiki bane a'a ba za ana ganin ka cikin barayi kullum ba ka ce kai ba barawo bane maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce almar'u ala dini khalilihi mutum yana kan hali irin na abokinsa ne an gane ko to Allah ubangiji ya tanadar da azaba ga munafikai azaba mafi muni mafi girma shine innal munafiqina fi darkil asfali minan nar lallai munafikai suna tsakiya a can can karkashin jahannama fi darkil asfali minan nar can can karkashin jahannama a larabci idan an ce dark shine matakai na ƙasa kamar daga wannan ƙasan a koma step na ƙasan ƙasan za a koma step shine ake ce masa dark ko daraku kira'a duka biyu sun zo innal munafiqina fi darakil asfali minan nar akwai kuma fi darkil asfali minan nar suna can dark shine karkashin ƙasa shine dark jam'insa shine darakat in an ce darju kuma shine darajat abin da yake daga sama step step na sama dama wuta gaba ɗayan su a ƙasa suke aljannai kuma suna sama ne kamar yadda aljannai guda bakwai ne ko haka wuta su ma guda bakwai ne sai dai akwai kuma yadda aka kara aka ce sun kai guda takwas akwai wata kofan da ake ce mata rayyan wanda Allah ubangiji ya tanadar ma masu azumi ko wuta to ita ma haka guda bakwai ne jiya mun faɗa da akwai jahannamu akwai lava akwai hutama akwai sa'ir akwai saqar akwai jahim akwai hawiya wanda su ne adadin wuta kwaya bakwai wanda kowane wuta da za a ɗifo duwatsun duniya a zuba a cikin narkewa ne yanda dutse yanda leda yake narkewa to haka dutse yake narkewa a cikin sabila da zafin wutan jahannam da za a ɗibo karafunan duniya da duwatsun duniya a watsa a ciki to kamar wuta ne aka watsa masa yayi da makamashi haka Allah ubangiji ya faɗa ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ku anfusakum ku kiyaye kanku wa ahlikum da iyalanku daga me naran wuta wa quduha an-nas wal hijara wutan nan makamashin da ake hura ta da shi shine annasu mutane والحجارة دوار وسو عليها ملائكة غلاظ أكوي ملائكو ما سكا كوسا هلي شداد ما سكسنني لا يعصون الله ما أمرهم باس سابا من دك أبند الله يأمر شيس ويفعلون ما يؤمرون كما سنة أنك تأبند الله يمسو أمرين شي الله يسري مدوتا to babu wani gwamma gwamma a wuta kowane wuta wuta ne shi yasa suka ce duka waɗannan wutan guda bakwai kowanne akan mata idlakin jahannamu hadhihi jahannamu allati kuntum tu'adun islawha al-yawma bima kuntum takfurun al-yawma naktumu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun ranan alkiyama idan ka sayar da kai bakinka zai yi kokarin ya kwabi sauran gaɓoɓinka sabila da kana tsayuwa a gaban Allah duk gaɓoɓinka za su kama magana hannu yana ce na aikata kaza na saci kaza na bigiwa ne na yi kaza na yi kaza hannu duk zai yi ta faɗa kafa ma sai ce na je guri kaza na yi kaza na haya katanga kaza shi ma duk ya kama faɗan laifukan da ya yi farji ya ce na yi kaza na yi kaza duk gaɓoɓi sai su kama magana shine Allah ubangiji yake faɗa mana هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نكتم على أفواههم زامو يمك باكنسو وتكلمنا أيديهم أنا ينسي سي مغانا وأرجلهم دا قفافو بما كانوا يكسبون دا أبن سكي أي كتاب شين أتشان إن أتبان سورة الزمر ني وفصلت الله يكي منا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة su ce magabobin su mai yasa yaya za ku yi mana shaida da irin abubuwan da muka yi na aika aika zai ce an daka na Allah allazi an daka kulla shay Allah shi ya saka mu muka yi magana mu ma ba mu san lokacin da muke aikata abin da muke aikatawa saboda haka ranar kiyama ai ba sai ma an tilasta maka za ka yi magana ba nan nan a duniya idan ka ji duka a gurin yan sanda bakin ka zai buɗu ka ce na yi kaza na yi kaza na yi kaza soja suka bige ka za ka ce na yi kaza na yi kaza bobal suka kama ka to ina ga mala'iku Allah ubangiji ya kiyaye mu daga azaba Allah ya tsare mu daga azaban wuta ya Allah ka san ba mu da jininmu da jikinmu da namanmu da ɓargonmu da ƙasusuwanmu ba zai iya ɗaukan azabanka ba ya Allah ya Allah ka dube mu da duban rahmanka kar ka dube mu da ayyukan da muka aikata ya Allah ka ji kanmu ka gafarta mana ya Allah ka lullube mu da rahmanka ya Allah ka lullube mu da suturan da ka saba rufe mu da shi ya Allah ka tausaya mana ya Allah albarkan manzan Allah yau za mu tashi a aya na 146 illal ladina tabu wa aslahu wa atasamu na'am illal ladina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما
إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما الله يتي شي الله بيتبرك قوفر
Allah baya da tsakonin tuba Allah ya yi alkawarin zai karbi zai karbi tubanka ma dama ba wai ka zo gargara ba ne malamin zargir Allah ko ban tuban shi abu ne ke middin idan numfashin ka sai idan ya zo nan makokaro yana tsakanin shiga da fita ya riga ya zo nan kana gargaran mutuwa to nan ne kawai Allah ya rufe kofar tuba ba maganan tuba kuma gargara Allah ya raba mu da tuban da ba zai yi mana amfani ba
haka idan rana ta fito ta yamma
to an rufe kofar tuba to mutum ya yi maza maza ya tuba ka san babban musiban da yake jawo rashin tuba sai kana ce zan tuba ai zan tuba ai zan tuba saufa saufa wanda suke ce masa taswir to ba wani bala'in da yake maka tabato yake hana ka ka tuba kaman zanyi zanyi zanyi kuma wallahi ba za ka yi ba sai mutuwa ya zo ya same ka kawai sai ka ganka kwatsam mutuwa ta kama ka a lokacin da baka shirya ba bagatatan ba zato babu tsammani kawai daga lokacin da ka gane laifi nake yi kuma Allah baya so to maza maza ka nufi Allah yabna adam لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لا أتيتك بقرابها مغفرة ya kai ɗan adam duk yanda ka zo min da kurakurai ko da sun kai yawan turbayan ƙasa Allah ya ce wallahi zan zo maka da gafara daidai da kurakuranka yabna adam la takhafanna min zirizin wa khaza'ini mal'ana wa khaza'ini la tanfaddu abada ya kai ɗan adam kar ka ji tsoron mai mulki kar ka ji tsoron talauci ma dama ni Allahu ina nan taskana yana cike ba abin da zan yi da wannan taskocin ba zai amfane ni da komai ba waka za ini la san faddu abadan taskana ba za ta kare ba har abada yabna adam khalaqtuka lil ibada ya kai dan adam na halice ka dan ka bauta min dan haka ka bauta min ka so ni na maka alkawarin zan so ka saboda Allah shi ya fara tabadur zuwa gare ka da soyayya Allah fa shi ya fara son ka kafin ka so shi Allah shi ya fara son ka kafin ka so shi shi ya fara kusanta ka kafin ka kusanta shi saboda haka haƙƙin wanda ya fara son ka ka biya shi da soyayya hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan sakamakon kyautatawa shine ka kyautata ka kyautata ma Allah saboda haka kofan tuba yana buɗe ko da yaushe Allah Ubangiji baya rufe kofan tubansa saboda haka Allah Ubangiji da yace innal munafiqina fi darkil asfali minan nar yace illal ladina tabu sai waɗanda suka tuba menene tuba shine komawa zuwa ga Allah akwai at-taubatu wanda shine mataki na farko akwai al-aubatu wanda shine mataki na biyu al-inaba wato ka koma zuwa ga Allah tuba kaman yadda muka yi bayanin tuba shine ɗan da na sani akan laifi daga lokacin da zuciyanka ya yi ɗan da na sani akan laifi to ƙofofin rahaman Allah sun bubbuɗe ne suna jiran kawai ka zo su karɓe ka kawai kamar magnet kamar maganaɗi haka suke kana zuwa ƙofan Allah kana tarawuji da ka ji sun kamo ka cap sun jawo ka don haka akwai lokuta na amsa addu'o'i lokacin da ruwan sama yake sauka sha a daga hannu ka zubar da hawaye ya Allah ya Allah ya rabbi ya rabbi ya rabbi tuftu ilayka ya rabbi ya rabbi ighfir li dhanbi ya rabbi اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم أت فيه وأستغفرك من كل ما وعدتك به من نفسي ثم لم أفلك به وأستترك من كل عمل أردت به وجهك فخالدني فيه غيرك وأستغفرك يا عالم الغيب والشهادة من كل ذنب أذنبته في ضياء النهار أو سواد الليل أو سر أو علانية يا حليم shi Allah abin da yake so shine ka zo zuciyanka ya karaya bil inkisar wal inqiyad ka zo ka karaya kana miƙuwa zuwa gare shi kana mai tuba wallahi yanzu yanzu Allah zai gafarta maka ko komin laifinka kar wani ya sa ka ɗebe tsammani daga raman Allah duk iskancin da ka yi a duniya wallahi Allah zai iya gafarta maka duk rashin mutuncin da mutum ya yi a duniya ma dama ba mushriki bane shi kuma ya mutu yana shirka din wallahi ba ruwan ya samu guji aibata mutane da laifi ba karamin bala'i bane ka ce wane na aikata laifi kaza ka yi ta zaginsa ka yi ta yaɗa laifin la yuhibbu Allahu al-jahra bisu'i min al illa man zulim za mu zo mu karanta ayan nan Allah baya son ya ji wani abu ya fito daga bakinka idan ba alkhairi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan falyasmut wanda ya imani da Allah da ran alkiyama ya faɗi alheri ko ya yi shiru rahimallahu abdan qala khairan fa ganima aw sakata fa salima Allah ya ji kan bawa ya faɗi alheri ya samu rabo ko sharri ne aka zo za a faɗa sai ya ja baki ya yi shiru sai ya kubuta man takallama fi ma la ya'nihi yafutuhu ma ya'nihi duk wanda ya zauna yana magana akan abin da bai shafe shi ba to abin da zai shafe shi zai wuce shi to aikin mu kenan yanzu kullum ba dare babu rana tsugudidi da makirci da annami manci da neman jin a ina aka kwana kuma a ina da a tashi da neman aibi da tsaraikin mutane muna son muna yadawa kuma Allah ya tsine ma duk wanda yake bibiyar tsaraicin mutane domin ya yada Allah ya tsine masa albarka don haka mutane su mai da hankalin
kai ma Allah bai kiyaye ka ba kai ma ba masumi bane
duk abin da kake aibata wani da shi to wata rana za ta juyo kanka wannan abin haka ka kiyaye illa allazina tabu sai waɗanda suka tuba wa aslahu suka gyara ma'ana tuba yana tafe da gyara ba za ka ce na tuba ya Allah sannan kuma baka gyara aikin ka ba wannan munafici ne ka dauki talbi kana astaghfirullah astaghfirullah kana ta tunanin shedanci a zuciyanka wannan ba tuba bane sunan sa wannan izgili ma Allah kake yi eh mutum ne ya tuba bai fara abin da yake ba shi yasa at-tawbatu ma'a al-islam tuba tare da gyara aiki ka tuba baka gyara aikin ka ba wannan aikin baban giwa ne wannan tuban muzuru ne kana tuba shikenan ka duba ayyukan marasa kyau ka gyara kaza ka gyara kaza ka gyara kaza muhimmu ma ka gyara alakan ka da ubangiji
sannan ka gyara alaƙar ka da mutane sabila da mafi yawa keta abubuwan da Allah ya hana cikin zamantakewar mu'amalan ka da mutane kana cutar da mutane yana daga cikin abin da yake haɓaka ranka zuwa aikata manya-manyan ayyukan da Allah baya so shehu tijjani ya ce manubtuliya bi haqqi huquqil insaniyya ubtuliya bi haqqi huquqir rububiyya duk wanda aka jarrabe shi yana keta haƙoƙin mutane ya ci haramu ya zaki mutane mutane
mutumin za a samu kullum yana keta alfarman ubangiji
saboda haka a tawbat ma isra'ila alladhina tabu wa aslahu wa atasamu samu sannan suka yi riko billahi da Allah wa akhlasu sannan suka yi ikhlasi suka tsarkake ayyukan su ma Allah fa ulaika ma almu'minin malamai suka ce tun daga nan zaka gane cewa hatsarin munafurci ya fi kowane hatsari muni saboda sai da Allah ya gindaya masa sharuɗa kwaya hudu illal ladina tabu daya wa aslahu biyu wa atasamu billahi uku wa akhlasu dinahum lillahi hudu sannan kuma Allah ya ce fa ulaika ma'al mu'minina bai ce fa ulaika humul mu'minina ba yace a hakan ba dai suna tare da mu'minai a dai gama lafiya a gani saboda shi munafirci wani cuta ne mai wahalan warkewa in ka saba da shi ba za ka iya bari ba na faɗa mana cutan irin munafinci haka cutan hasada haka cutan kyashi hakan nan da bukulu haka idan mutum yana yi karshen ta fa saboda masa mutuwa ke yi idan kai munafiki ne saboda duk wanda kake masa munafici da ka yana ta haɓaka yana girma girma yana kai kuma sai kai ta ramewa kana shamushewa kaman kyandar saboda kana ganin wani abu na ni'ima ya same shi gobara za ta tashi a zuciyanka ku ka kama faɗa da Allah dan ba da shi kake faɗa ba dan me da wannan dan me wani zai zama kaza dan me wani zai samu makami kaza ni na fi cancanta abin da ya halakar da banu isra'ila kenan akan
yaya za a yi wani daga cikin larabawa ya zamo shi ne annabi ba annabi muhammadu ba
wani babban fasto ya kira ni a waya ya mun wasu tambayoyi wani babban fasto ne ya mun wasu tambayoyi cewa ne ina bibiyan karatu kanku ina jin daɗi amma ina son na tambaye ka akan musulunci musulunci wani irin kallo yake yi ma addininmu na christianity ce masa musulunci bai karyata kowane addini ba daga cikin addinan da suka zo gabaninsa ya zo ne ma ya tabbatar da cewa akwai wannan addinan kuma ya gaskata ma abota wannan addinan amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi haka musulunci yace annabi yayi imani da dukkanin abinda aka saukar gabaninsa ya yi imani da sauran manzanni kuma kowane annabi haka ike shi ma ba annabi da ya karyata wani annabi cikin annabawa
kuma addinin musulunci annabi muhammadu ya faɗa mana sallallahu alaihi wasallam latajidanna ashad da nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم كسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون annabi mu ya faɗa mana cikin alkur'ani za ka samu waɗanda suka fi tsananin ƙiyayya da addinin musulunci su ne yahuda amma za ka samu wanda suka fi kusa da soyayya ga musulmai su ne waɗanda suka ce mu kirista ne inna nasara mu ne nasara ذلك بأن منهم كثيرين أكيد أفاي فصوتي فادا فادا ورهبان وأنهم لا يستكبرون كما كوتا كوتا باسو da girman kai ina faɗa masa wannan sai zuciyar sa yayi sanyi
sai ce wani irin kallo musuluncin ku yake yi ma annabi Isa al-Basiru
nace musulunci mu yana kallo ma almasihu shi ba ba dan Allah bane kuma ba Allah bane bawan Allah ne amma wani mutum ne mai daraja da Allah ya halicce shi ba tare da uba ba kamar yadda ya halicce Adamu ba uwa ba Allah ya faɗa mana ɗaukan cikinsa da aihuwansa tun daga farko har zuwa lokacin da ya zo duniya wazkur fil kitabi maryam انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونه هجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا كو قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا هاردي نكيش زوا ورين الله أبنجي يكي تيوا فأجاءها المقاد إلى دفء النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري أين فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا آيوين دسك فدي babu abin da ya kai alkur'ani iya magana alkur'ani ya faɗa maka tun daga ɗaukan cikin har zuwa naƙudan har zuwa aihuwan har zuwa lokacin da ta zo mutanenta suna tuhumanta duk ƙur'ani ya faɗa maka shi a cikin ayoyin da ba su shige guda ishirin ba ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru a can cikin suratu ali imran Allah ya faɗa mana ba ma ba ma shi almasihun ba a'a aihuwan ita kanta maryamul azra'u din maryam Allah sai ya santa mana daukan cikin ta da hannatu tai ko wanda Allah ubangiji ya faɗa mana inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imran ala alalamin zurriyatan ba'daha min ba'din wallahu sami'un alim إذ قالت امرأة إمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دكل آيوين وأن الله يكي فدا منا إتكنت ما هي في مريم إن حنا سننت حنتو lokacin da ta ɗau lokaci Allah ya jarabce ta da rashin aihuwa ta ɗaga hannu matan imran aka ce dalilin addu'ar da shine da aka shige sai ta ga tsuntsuwa tana tafiya cikin jeji sai ta ga tsuntsuwa tsuntsuwan ta shige gaba ƴaƴanta suna binta suna fuka-fuka suna shauƙin su iso gurin uwansu sai kuma shafafa ya shiga zuciyanta da kuma jimamin ni ban taba aihuwa ba to anan sai ta yi addu'a ta ce Allah idan ka bani abin aihuwa ka aifa ka bar ɗa to wannan ɗan na wajen sadaukar da shi ya zama mai bauta a ɗakinka na ƙudus har ya ƙara rayuwansa na baka shi take kawai da wata uku kawai sai ciki shi kenan sai ta aiki murya tana aiwa murya sai ta ce Allah ai ba ka can da yake tsakani na da kai akan namiji ne ba akan mace ba rabbi inni wada'tuha fa Allah ba ta na aifa Allah ya ce wallahu a'lamu bima wada Allah da ya suranta abin aiwa ai ya ce ki sanin abin da kika aifa wala tabbakaru kalmu wa inni sammaytuha maryam maryam ita ce mai ibada dan haka kawai ta zama abida tun ne mai rainanta shine zakariya tana nan a ɗakin Allah tana bauta ba abin da take sai ibada kawai har Allah ya bata wani babban karama kullama da kala alaiha zakariya mihraba wajada indaha rizqa qala ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min inda inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab wannan fa duk qur'ani ne ya faɗa mana akan Isa na ba shi wasu labarai da suka raka zuciyarsa yanzu idan ban musulunta ba me hukunci na hukuncin tafiya ba ka a gurin sai ya rude ya ce wallahi na gani a cikin bible chapter kaza tsohon alkawari a guri kaza Allah ya faɗi kaza ya faɗi kaza ya dace da abin da ka faɗa na gani a tsohon alkawari Marcos a guri kaza an faɗi cewa akwai wani mutum da zai zo mai sufa kaza da kaza da kaza kawai yana fito da abubuwa yana fito da abubuwa ya ce kuma farkon lokacin da na je Jerusalem na ga mun yi wani abu sai da muka je wani ruwa muka wanke hannayenmu muka wanke fiskanmu muka abin yana kama da yadda kuke abu ta ce masa ayya na ce ta guri ɗaya ta mahuda ɗaya musulunci suka fito da christianity sai dai christianity Allah Ubangiji ya dakatar da addinin daga zuwan annabi Muhammad duk wanda da a wannan zan Allah ta je masa ya tsaya akan wani addini to bai da uzuri a bai da uzuri kuma yanzu su Kirista da suke ƙaryata annabi Muhammadu ba su yi imani da shi ba tambayan da muke musu shi yanzu da mu ma mun karyata annabin kuka manyan da kuka karyata annabin mu yayi kenan mu fa mun yadda da shi sallallahu Allah ubangiji ya faɗa mana Isa almasihu wani mutum ne mai daraja wanda kaliman Allah ne ko wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu kaliman Allah ne da ya furga shi zuwa Maryam kuma ruhi ne daga Allah amma ku kun karyata annabi Muhammadu لو كان جهودكم لسوينا أولي الحج بالدلال سواء yanzu a ƙa'ida na al'adarci da mutunci ya kamata na gaskata ka kai baka gaskata ni ba mu mun gaskata dukkanin annabawa annabi Muhammad shi ya zo mana da alƙur'ani kuma a alƙur'ani sura guda aka saukar ana bayanin Israel Yaqubun Nabi alaihi salam da shi da ɗansa Yusufun Nabi alaihi musallatu wassalam sura guda aka saukar domin annabi Yusuf annabi Yusuf shi ma banu Isra'ila ne annabi Yusuf banu Isra'ila ne annabi Yusuf ɗan Yaqub Yaqub ɗan Ishaq Ishaq ɗan Ibrahim wanda manzon Allah ya ce innal karim ibnal karim ibnal karim ibnal karim la la Yusuf ibnu yaquba ibnu ishaq ibnu ibrahim babba dan babba dan babba dan babba shine yusufu dan yaqubu dan ishaqa dan ibrahim sura guda Allah ya saukar tun daga aihuwan yusufu da abubuwan da yusufu ya gamu da shi har zuwa da lokacin da yusufu ya kai matsayin annabi ya zamo azizu misra yusufu ayyuha siddiqu a'rid an hada wallahi tallahi kirista ba ku da uzuri idan ba ku yi imani da manzan Allah ba wallahi ba ku da uzuri ba ku da hankali a gurin Allah ku yi imani da manzan Allah ku yi imani da manzan Allah illal ladina tabu sai dai waɗanda suka tuba wa aslahu suka gyara ayyukansu wa tasamu billah suka yi riko da Allah wa akhlasu dinahum lillah suka tace suka tsarkake addinin su ma Allah kaga wannan ya taro maka duk halayen munafukai halayen munafukai ba su tuba halayen munafukai ba su aiki mai kyau halayen munafukai ba su riko da Allah halayen munafukai riya ne kullum to Allah ce sai sun gyara waɗannan gaba ɗaya idan suka yi haka fa ulaika ma'al mu'minina za su zamo tare da mu'minai wa sawfa yuti Allahu al mu'minina ajran azima kuma Allah ubangiji yayi alkawarin zai ba wa mu'minai lada mai girma Allah ya saka mu cikin muminai Allah ya raba mu da munafinci na'am ما يفعل الله بعذابكم إن شكوتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما ما يفعل الله بعذابكم kai Allah muna son ka ya Allah Allah mai jin kan bayinsa Allah yana faɗa wa masu laifi ne ma yaf'alullahu bi azabikum me zai amfani Allah in ya azabtar da ku me wani roman da Allah zai samu cikin azabtar da ku shi kansa Allah ba yana son ya azabtar da ku bane ma yaf'alullahu bi azabikum in shakartum wa amantum me Allah zai yi ya azabtar da ku wani amfani Allah yake da shi cikin ya azabtar da ku idan kuka gode wa amantum kuka yi imani kaga wannan yana nuna maka ka yi musulunci kuma ka bi Allah ka gode ma Allah ne sabila da huwa allazi aula alayka al-ihsan shine ya ya fara kyautata maka ya maka ni'imomi da yawa allazi khalaqaka wa sawwaka ko fa'adala shine ya halicce ka ya daidaita ka ya tsara ka ya arrangin ɗinka fi ayi suratin ma sha'a rakkabar yayi ka a cikin irin suran da kaga kanka a ciki ya baka lafiya ya baka rayuwa ya baka ji ka gani ya baka motsi ya baka duk abin da kaga kana ciki kuma ya turo maka da annabawa dan Allah idan baka bi Allah ba me da ka masa eh saboda Allah fa shi ya halicci dabbobi amma dabba idan ka bata ci ka bata sha ka kiwata ta ta zama naka za ka ɗaura mata kaya ta je maka du yadda kake so ran da ka ga dama kuma za ka kwantar da ita ka yanka ta ka cinye nama dabba ba kai ka halicce ta ba fa to yanzu saboda Allah Allah da ya halicce ka ya maka komai da komai ya ce maka ka aikata kaza ba ka aikata ba me kake jira daga gurin Allah dan Allah me kake jira daga gurin Allah babban godiya ma Allah shine ka bi Allah kaman yadda Allah ya umarce ka ka bi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wala in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lashadid ma'ana akwai ashukuru wanda abin da yake kishiyantanta shine alkufru shine kin biyayya ma Allah kafirci ne biyayya ma Allah kuma godiya ma Allah ne to ma yaf'alu Allah bi azabikum me Allah zai yi da azabtar da ku da dukkan mu Allah ya saka mu a cikin aljanna babu abin da zai rage Allah da dukkan mu Allah zai saka mu cikin wuta babu abin da zai rage Allah babu ruwan Allah ya wadata gabarin mu ɗan adam yana da girman kai ne ba idan banda ɗan adam yana da girman kai duniya ka kalli duniya za ka tabbatar da cewa shi bil adama ma a duniya ba kowa ba ne sabila da idan ka hau duniyan sama idan ka hau duniyan sama gaba ɗaya duniya yadda za ka hango ta bai shige bai shige 'yar ƙwayan kwabo a babban fili ba gaba ɗaya duniya ba wanda idan da da a runtumo mana da wani tauraro da sama gaba ɗaya zai rufe duniyan gaba tauraro cikin taurarin nan rana fa da muke ganin ta tauraruwa ce rana tauraruwa ce tsakaninmu da rana ba a san iya adadin milamilan ba babu wanda ya san adadin zangon kawai babu wanda ya sani kuma wannan sama shi ne ai misalin da muka faɗa ran nan wanda suke cewa Allah na sama abin da zai baka mamaki shine ko ina ma sama ne a je a tambayi malaman scientist a je a duba wato yadda Allah Ubangiji a dibiyin maganganu na malamai da wanda Allah Ubangiji ya ba su ilimin duniyar sama sama fa wato ƙasa dangane da sama kamar ɗan wani bigire ne ɗan wani gefe ne idan ka ce Allah na sama ma kaddara wanda suke ce Allah na sama da niyyar ta hayi keɓance Allah na sama to yana ko ina ma kenan yana ko ina ma kenan sabila da duk yanda ka ɗaga kanka yanzu idan ka ɗaga kanka ka kalli sama idan ka je switzerland ka ɗaga kanka ka kalli sama idan ka je america ka ɗaga kanka ka kalli sama gaba ɗaya sama ta rufe duniya kuma duniyan dangane da sama bai shige ɗan wani yashi ne aka kwafa babban ƙwarya a kansa ba to Allah da kace yana sama ko sannan ga wani abu a ƙarƙashin sa nan ko kamar misali an kifa ƙwarya a cikin ya an kife ɗan ɗan ƙoyi a cikin yashi tunda ana siffanta duniya ɗin da bata shige ƙwallo ba a ina ne samuwarsa kenan ba ta nan eh babu a inda samuwansa ba ta nan halittun Allah ce sa Allah ya ce tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil khaliqi fatahliku in za ku yi tunani ku yi tunani akan halittun Allah wallahi ko akan sama ka saka tunaninka babu wani wanda ilimin sa ya isa ya gane sama ta ɗaya yaya take ma babu wanda ya isa duk duniya manzon Allah ne kawai aka bashi wannan ilimin kowa ilimin sa ya gajiya ai bature yayi ta kokari ya hurga na'ura ya yi tafiyan kilomita dubbai domin ya hango masa menene a saman sammai daidai shige manya-manyan taurari amma kawai sai dai ya hango masa ya ɗauko masa hoton hayaki ya dawo masa da shi zallan hayaki zai gani kawai ya dawo masa da hoton ya sake tura na'ura mai tafiyan kilomitas mai ƙarfin gaske ya sake dawowa ya ba shi labarin iya hayaki kawai ya gani wannan ranar an ce a sama ta hudu take kuma tauraro ɗaya in dai faɗo duniya dai iya rufe duniya gaba ɗaya akwai tauraron da zai iya rufe duniya gaba ɗaya kuma taurarin ma an ce da muke ganin su ba wai a rarrace suke ba a tsatsaye suke kawai yanda duwatsu suke gingin gingin to haka kawai suke tsatsaye a sama kawai haka Allah ya ajiye su kawai Allah fatabarakallahu ahsanul khaliqin mu ba mu ma tunani akan wai mu gane yaya Allah yake mu ba mu ma wahalar da kanmu wallahi wallahi sama ma bara mu iya gane ta ba balle Allah ballantana mu gane wai a ina aka a ina aka makale meye duniya a gaban Allah wallahi duniya ba komai bane dan ba ma a gaban Allah ba a gaban sama duniya ba komai bane ko ilimin ka bai je irin yadda scientists suke tabo irin waɗannan abubuwan ba in ka taɓa tashi a jirgi za ka gani kana tashi a jirgi za ka ga gidajen yadda ka san yadda ka san allura ya ma fa allura kaskanci is is is is is is kawai za ka ga abubuwa ɗuga ɗuga ɗuga ɗuga ba za ka hango komai ba amma ɗan adam shine yake taurin kai ma Allah irin su fir'auna har ana cewa qala fir'aunu zaruni aqtulu musa wal yad'u rabba ko ko wancan ayan da yake cewa qala fir'aunu يا هامان ابن لي سرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا كجفة dan adam da taurin kai wai fir'auna ne yake cewa a gina masa kwaranga ya je sama yayi fada da Allah annabi Musa ya fada masa kai makaryaci ne dan adam innal insana khuliqa halu'a idza massahu alkhairu wa idza massahu sharru illa almusallin adam yana da taurin kai eh mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum wani lokaci a zamanin manzon Allah ina yawan kawo wannan kissan kun san mu rahmaniyun ne raja'iyun ne mu muna son mu ji ana faɗar rahaman Allah nan kawai he mu ji kawai muna ciki ne kawai eh saboda yanda kake zaton Allah haka yake in kana zaton Allah mai tsanani ne mai azaba ne to za ka je ka tarar da shi mai azaban almuntakimu za ka tarar da shi in kana zaton Allah arrahmanur rahimul ghafurul wadudul halimu ne to haka za ka je ka tarar da shi ana inda zan ne abdibi wa ana ma'ahu ila idza zakarani ko to allahumma lam nara minka illa al-ihsan wa lam nara minka illa at-tafdhil fataghammadna bi rahmatika ya arhamar rahimin mu kullun ihsanin Allah muke gani ya rufe mu da ihsanin sa ta ko ta ina a zamanin manzo Allah wata mata ɗanta ya bata kwana uku ana ta tijiyan da ba a samu ba kawai sai aka samu ɗan uwan da ta ga ɗanta ɗan ya ga uwansa sai kawai suka kama kuka suka rungumi junansu sahabbai sai sun wata sai ya kawo su sai suka kama kuka Allahu akbar Allahu akbar suna mamaki sai annabi ya ba su wani ilimi a gurin sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya ce kuna ganin za ta jefa za ta iya daukan wannan dan ta jefa shi a wuta sai suka ce ya rasulullah yaya za ta jefa danta a wuta hada mustahil annabi ya ce to yanda wannan matan take son danta to Allah yana son bayinsa fiye da yanda wannan matan take son danta kun ji fa Allah yana son mu fiye da yadda wannan matan idan uwa saboda son ɗa ba za ta iya jefa shi a wuta ba to ina ga Allahun Rahmanun Rahim eh ingantaccen hadisi Allah Ubangiji sifansa na Ar-Rahman ya raba rahamansa kashi ɗari ne kashi ɗaya ne ya jefo shi cikin duniya da wannan kashi ɗayan muke tausayin junan uwa take son ɗanta take tausayinsa ɗa yake son uwansa yake tausayinta mata take tausayin mijinta irin soyayyen da ke tsakaninmu wanda muke tabadul da shi duk yana cikin kashi ɗaya ne cikin kashi ɗari da Allah ya ɗauko ya jefo shi cikin duniya a cikin wannan rahaman ne ma aka san marma dabbobi za ka ga dabba ba za ta iya tun kuɗin ɗan da ba nata ba da za ta aihu da ‘yar uwanta dabba yau to da ta iya bambance tsakanin ɗanta da wancan da ta shishi na ɗanta ta gane duk kamanninsu za ta shishi na ta gane wannan ɗanta ne kuma in yi zo shan mama ba za ta tunkuɗe shi ba wannan irin tausayin da Allah ya saka cikin to duka yana cikin kashi ɗaya ne cikin rahaman Allah kashi ɗarin nan kashi 99 duk Allah ya ajiye shi ne sai ran alkiyama ya ji kanmu da shi eh Allah bana son mu duk ya ajiye shi ne sai ran kiyama ya ji kanmu da shi ya Allah Allah ka ji kanmu kuma wannan jin kan da ya biyo ne ta kofar manzon Allah duk an ajiye shi ne wa manzon Allah ya zo yayi banon ceto kawai
ina wane ina wane ina wane ina wane ina wane ina wane duka su zo su shiga cikin ceton manzan Allah Allah ya saka mu cikin ceton manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ma yaf'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allah shakiran alima Allah ubangiji wato shakiran shi abun godiya ne aliman kuma Allah masani ne ko ko shakiran Allah mai gode wa bayinsa ne ya saka wa bayinsa da aikin da suka aikata mai kyau kuma aliman masani ne da zai saka ma kowa da abin da ya aikata ba tare da ya rage ma kowa wani abu cikin aikin da ya aikata na alkhairi ba Allah ya saka mutum cikin masu aikata aikin alkhairi da mu tsaya a aya na 147 gobe idan Allah ya kai mu za mu tashi a aya na 148 la yuhibbu Allahu al-jahra bi su'i min al-qawli illa man zulim da mu tsaya anan a karanta tambayoyi
annan ya ce da fatan mala ya sha ruwa lafiya Allah ya kara kusanci amin ya ce menene bid'a menene kuma ba bid'a ba bid'a na'am na'am bid'a shine abin da aka kirkira bid'a yana da mafhumin sa lughawi ma'anan shi a lugha ko kuma yana da ma'anan shi ba a lugha ba ma'anan bid'a a lugha shine wato abin da aka farar da shi min al-ibda Allah yana ce mana badi'u samawati wal ardi Allah shine badi'u wanda ya kirkiri sammai da kasai abda'a yubdi'u ibda'an ko bada'a yabda'u bid'atan ya kirkira yana kirkira kirkirawa ko daga shine ake ce badi'u samawati wal ardi qul ma kuntu bid'an min ar-rusul ma'ana ni ba ni ne farau farau ba daga cikin manzanni to idan an ce bid'a shine wato wani abu wanda aka saban wato sabon abu da aka kirkira shi an gane ko bid'a kuma a manzuri na shari'a shi wanda aka kirkire shi a addini wanda ba yi da asali cikin addini wanda al'imamu shaɗibi yana cewa hiya tariqatun fi dini mukhtara'atun tudahi shari'iyya yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalaghatu fi at-ta'abbud lillah haka ya faɗa cikin al-ihtisab yace bid'a ne a kirkiro wani tafarki addinin musulunci wanda ba yi da asali cikin shari'a wanda ana nufin wannan abin shine tsanantawa wajen ibada wani abin da ba yi da farko wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana man ahdatha fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun wanda ya kirkira wani abu cikin al'amarin addini wanda ba addini ma laysa minhu daga ciki kaga wanda bayi da wani asali daga cikin addini kenan fa huwa raddun amma yarwi shi ko man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa hadisin Aisha wanda ya aikata aikin da bamu ce yayi ba kuma ba asali cikin umurni mun mayar masa a nan cikin wannan hadisi mai tsawo wanda wa'adana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mau'izatan wajilat minha alqulub ko وضربت منها العيون حتى قلنا كأنها موئزة مودع يا رسول الله كو أنا حديث ما يتو wanda a ƙarshe sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu yake cewa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathiran minkum fa alaykum عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومهدفات الأمور فإن كل مهدفة كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إنما ذا الله يتي آه، نا نا أمرتكم ده سنانا كريك سنانا وسنة الخلفاء الراشدين كريك سنة خليفوفينا المهديين masu shiryarwa abdu alaiha bin nawajis ku rike shi da nawajis fikokin ku ma'ana alaman ka rike shi da kyau kenan ko wa iyyakum wa muhdathatil umur mun hane ku da kirkirarrun al'amura fa inna kulla muhdathatin bid'a kowane abin da aka farar bid'a ne wanda ba manzan Allah bane yazo da shi kulla bid'atin dalala kowace bid'a bata ce wa kulla dalalatin finnar kowata bata ƙarshen ta wuta to wannan shine bid'a wato kaman yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana to amma mutane sun ɓata fahimtar me ake nufi da bid'a duk malamin da suka yi magana akan bid'a al-imam an-nawawi yayi magana akan bid'a cikin sharhin sahihu muslim karkashin wannan hadisi da muka karanta fa inna kullu muhdathatin bid'a al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani yayi magana akan me ake nufi da bid'a al-imam ash-shafi'i yayi magana akan bid'a al-imam hujjatul islam al-ghazali yayi magana akan bid'a amma ba wanda yake ganin bid'a da manzurin da yan salafiya suke kallon bid'a yan izala ba wanda yake kallon bid'a da wannan sifa su a gurin su shine wato bid'a shine duk abin da annabi a'a bid'a shine ba asali daga cikin addini asali daga addini kamar misali za ka ji ana ce maulidi bid'a ne dan me ya zama bid'a saboda annabi ai bai yi ba sai a duba meye asalin maulidi sai a ce ai yan maulidi suke san annabi to san annabi tushe ne daga cikin tushen addini don haka za a kalli asalun ne minal usuli ba wai za a kalli a'a gundan abin ko asali daga manzan Allah shi yasa an samu sabani akan wasu sun ce bid'a bata kasu kashi kashi ba a cikin su akwai ibnu hajar al-asqalani wasu kuma sun ce bid'a ta kasu kashi kashi kaman a gurin al'imamu shafi'i ya ce akwai bida'atun mahmudatun akwai bida'atun mazmuma amma rabuwansu akan wanda suka ce bid'a wasu sun ce ta kasu zuwa ga muharrama ko akwai bid'a hasana akwai bid'a muharrama akwai bid'a manzuba bid'a amma mahangansu akan kashe-kashen ana zikiri a ce zikiri bid'a ne yayi za a yi a ce zikiri bid'a ne mutum ya zo yana la ilaha illallah ka ce bid'a ne ai ba hai an yanda yake ce la ilaha illallah wa asalin zaka duba mutum yazo yana maulidi ka ce bid'a ne a'a ai ba wai kirkiran fara yin wannan abun ba a'a san annabin zaka fara dubawa dan haka duk jahilin da yake ganin bid'a shine duk abin da aka kirkira bayan manzon Allah to dan kaniyansa he ya fita daga musulunci ma saboda duk musuluncin ta cika da bid'o'i Qur'anin da yake hannunsa ma duk bid'a ne masallacinsa ma duk bid'a ne hatta ka'aba da yake zuwa ibadodin da yake yi a ka'aba duk bidiya ne an rusa an caccanja shi safa da marwa duk bidiya ne makamun ibrahim duk bidiya ne ba wani abin da zaka dauko shi a cikin addini wanda wannan abin da ya shafi bidiya bai shigo cikin sa ba a'a bidiya mustajiddat na zamani wanda aka zo yau da gobe yau da gobe to an samu canji a cikin abubuwa an gyaggyara masallaci sabila da yau da gobe an gyaggyara harami sabila da yau da gobe san annabi ne ba zai samu tadawur ba san annabi ne ba za a samu ci gaba ba a zo da abubuwa na kawatarwa ni fa ban taba ganin ma jahilci irin wanda zai zo ya ce ko ba ma jahilci bane san zuciya ne wannan ka je ka tara bikin saukan qur'ani ka kira maza da mata wanta ta zo tana ta bidi'o'inta ana an yi masa an yi waina an yi waye taron saukan qur'ani ne ai murna ne na sauke qur'ani za a shajja a yara oh saukan qur'ani faɗa min wanda yayi taron saukan qur'ani a zamanin manzo Allah sai su ce walima ne ai mu ai ba mu ce wannan walima ne to mu ma maulidin walima ne walima ne Allah ya sauke ku zo ku ce maulidi laifi ne a'a ana haduwa maza da mata musabaka ba da maza da mata kuke yi ba saukan qur'ani ba da maza da mata kuke yi ba yanzu ma tsaban bid'an ku ya samu ci gaba har mace da kallafinta da ta zauna a gefen wani kato ana ja mata baki oh inna lillahi wa inna ilaihi Allah kuna da son zuciya wallahi Allah ya shirye ku Allah ya shirye ku in masu shiryewa ne eh sai me na wannan yace yana so malai masa bayani akan ayan qul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya qul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya qul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya aya ne da take magana akan wato wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi mutum ne da aka turo shi cikin mutane shi irin mutane ne ba wai mala'ika aka turo mana ko jinnu ba ko rauhani ba a'a nau'i ne na banul bashar amma kuma ba irin banul bashar bane saboda ya bambanta da banul bashar bil wahayi da wahayi wal inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya shi mutum ne a cikin mutane rannan na mana bayani ba su bambance tsakanin albasharu da al'insan ko ba su bambancewa kawai suna ganin ana ce albashar shine kawai a shi mutum ne kaman kowa don haka yo, shi kawai baya da wani tasiri kawai sai a jahilci ne wannan yana gani ta bayansa kaman yadda yake gani ta gabansa kai kana gani ta bayanka eh kai kana gani ta bayanka sahun sallah za a yi ya ce ku gyara sahun duk wanda ya yi wani abu na gani ta baya kaman yadda nake gani ta gaba in ji manzan kai haka kake gumin manzan Allah turare ne kai naka turare ne dauda marodo eh manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bawalinsa magani ne ba a sha bawalinsa an warke ba kai ma bawalinka magani ne eh ai ana shan bawalinka sai kiyama kuma ai wallahi gwara ka sha ruwan batir Allah ya sauke mu kan annabi ba irin mu bane annabi daban ne da mu eh daban ne da mu Muhammadu basharul la kal bashar bal huwa kal yaquti bainal hajar mu dai da Allah ya ce kul inna ma ana basharun mislukum yana nufin an halicce shi cikin mutane da irin suran mutane amma ya fi mutane ya fi mala'ika ma baya ga Allah babu wani sama da shi kawai Allah ya ƙara mana san manzan Allah fa hawa allazi tamma ma'anahu wa suratuhu summa safahu habiban bari'un nisami munazzahun an sharikin fi mahasinihi fa jawhalul husnu fihi ghairu munqasim Allah ya ƙara mana san sa da mu tsaya ana ran alamis da mu rufe tafsiri muna gayyatan kowa da kowa eh muna gayyatan kowa da kowa ranan alhamis da mu rufe tafsiri idan Allah ya kai mu Allah Ubangiji ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya zaunar da mu lafiya a ƙasar mu Najeriya Allah ya ba mu damuna mai albarka Allah ya haɗa kan al'umman musulmi duk abin da yake jawo rarraba Allah ya magance mana shi albarkan manzan Allah maulan mu Sheikh Tahiru Allah ya ƙara mishi lafiya Allah ya da mana da shi lafiya فاتحة مع الصلاة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين